addini ya lalace da zan da karantarwa da sa to addini ya rubuce saboda haka ai hakuri a zauna ai addini aiki muna karanta tarihin sahabbai mu ji daɗi mu farin ciki amma babban abin da suka yi ɗauka suka yi addinin su ne su kuma kayan Allah ne suna wa Allah aiki suka sallamar da rayuwarsu akan haka suka cimma buri in muna tafiya a hanyar Senegal za mu ce mun taso daga Mali a ce daga wannan wajen Umar Rufuti ya taso a kafa ya shigo Najeriya dan ya bada dariƙa in mutum ya ga wannan tafiyar sai sai mamaki ya akai haka to duka abu ne namu ba makaranta ba ce ai ta gwani a'a shi mushid ne cewa ga layin da za a bi kuma ya tsara a bi fashi yasa bai taɓa sa internet ɗinsa a wajen ba ko yana raye ko baya rai aikin yake so ya ga ya dawwama saboda haka kayan ku ne babu wani alheri da ya fi karantarwa kana zaune ran da ka yayi ɗalibi ɗari ya zama kullum asburin sa kai in yi awa ce Allah saka malaman ka Allah shi ne da baya yankewa Allah saka muku da alheri ai ta haƙuri da akwai da babu basu da da kabdu tana hannun Allah da yawa mutane suna cikin kasuwa ita ma kasuwar ba daɗi bane da ita abin tasirin yana wajen Allah shi kuma hanyar tasirin samun sa shine tsoron sa yawwa kuma tsoronsa shine bin umarninsa kuma bin umarninsa shine raya harkarsa saboda haka Allah bi banci lamarin ku yanda kuka tsaya Allah tsaya muku abinda kuke ki Allah ya tunkuɗe Allah sa ƴaƴan ku su ku alkhairai Allah sa su ku zama waliyai domin yanda kuka hidimta sai sun zama ka hidimar da har Ali sai Ali sai yi sai da aka waye gari Allah ya da sirrin hidima a jikin ƴaƴansa su suke hidimar masallaci su suke hidimar yada addini ba mutumin da ke tallan addini a kaulaha ba irin imamu hassan sisa a fita yawon duniya a shigar da mutane addini muna tare da shi a abuja wata rana har mu muna zaune a ƙasa amma ya iya zuwa har wajen gefen kamar mutum sama da ɗari takwas sun musulunta a hannunsa saboda hidimar da mahaifin sai saboda haka Allah ya saka muku alheri Allah ya mai da ƴaƴan ku yanzu wannan harkar da aka gwani yana yi baban malam Ibrahim Mukari baban professor ba shi da abin da yake awa 24 irin tunanin karantarwa malami a islami nasar islam wata makaranta da suka buɗe shine murshid shine principal ya bi yara ya ta kokarin yadda za su yi ta karatu duk igon ƙwarin zuwa zaria sudan ina ne himmar ce yau ga abin da Allah ya masa ɗansa ne cin imam a Najeriya saboda haka haka ƴaƴan ku za su zama taki kuke wa ƴaƴa Allah ya raya zuriya Allah ya amfana da zuriya Allah ya sanya makaranta albarka a yi ta haƙuri da ɗalibai a ta haƙuri da iyayen yara kowanne sai an yi haƙuri da shi sai Allah ya samu dace fatiha masu lafi fatiha لا تنفذ لنا أبواب الرداء والتيسير وتغلق بها أما أبواب الشر والتأثير وكل بها وليا ونكيلا من المولى الحمد لله Thank you.
ziyara ce musamman ziyara ce muka taso da daya to za mu ziyarci muka fito gaba ɗaya na taso garin nan sai muka yi tashi dan sai malam mutum malam tsari shirka daga nasarawa ne kuma dama suna suna da makarantar a can wajen su sun buɗa shi wannan ma ibrahim shi ne ya buɗe makarantar a can kuma ya danga kula da asibiti a halin a can kirsi nasarawa mun ɗau masu ne a nan ne mun kai musu can suna koyarwa to shi ne ya kawo ziyara babban manufar mutum shi ne duk abubuwan da aka kawo musu a tsare shi ne ku dinga bin sa hannun takardar abu kaza wannan takardar abu kaza wannan takardar abu kaza yin wannan tsarin shi ne zai cire makarantar a tsarin tsangaya wanda aka sani sannan kuma zai cire makarantar a tsarin islamiyoyi da aka sani wanda annan din an haɗa ƙur'ani ne da tsangayen aka haɗa da ƙur'ani da islamiyyar da kuma bokon gaba ɗaya aka zo aka haɗa a yake saboda haka da abin da aka kawo muku a rubuce takardan wannan takardan abu kaza wannan na kaza kaza kaza yi kokari ana jin wannan takardan sau da kafa wannan shi ne zai cin maburi da nan ne duk biyan bukatun gaba ɗaya a cikin yake musamman ma bangaren ranar alhamis nan an sa akwai shirka akwai tauhi hadisi sira da tasawuf na ya kasance malaman da suke koyar da qur'ani su ne za a ba su yanzu ranar alhamis dinga koyarwa eh sannan kowanne littafi guda ɗaya kamar yadda suka sani mun fassara ko da ka karanta ko ba ka karanta ba gun malami an baka fassarar wannan littafi in ka bibiye shi ka fahimta ranar alhamis suka zo ka daura yara sannan malamin ingilishi musamman malamin da zai koyar da ingilishi zai koyar da mathematics to shi ma aka ɗauka rana alhamis ana yi ana so ne yaran ku suka haddace Qur'ani aka tura su da masu ba ba ba za mu samu matsala da su ba kai tsaye za mu ba su za su shiga secondary amma background din English da mathematics na English samu ba da Arabic din da ake koyarwa ranar alhamis an kai can to ba za su samu shiga secondary ba da yawa daga cikin ire-iren wannan sai mun rike su kusan shekara mun koyar da su abin da yake baya ba su koyar koya ba mun san ba su foundation a nan tukunan za su samu shiga secondary kun babban abin da ya kawo sauyi a waɗannan makarantu na daru sultan kamar da abin shi malam sani yake magana shine samarwa karatun shi gaba da idan a tsangaya ta da ke ƙur'ani shi kenan karatun ya ƙara yanzu akwai makaranta ta gaba da wannan za ka je ka karanta secondary a nan za a koya maka science ka karanta higher academic biology ka gama ya kamata jarraba ka na waye da leko ko ɗaya daga cikinsu da na zabi a shekarun jami'a da wannan tsarin ne muka shi maburi yanzu za ka yara da yawa yan da kan asali a nan suka yi komi suka yi boko kuma suna karatu a university da jami'a gaba abin da yake faruwa idan ba a yi haka ba ba za mu samu wasilai a cikin gwamnati wakilan Kur'ani idan tsangayoyi a gwamnati ba za samu duk wani abin da ya taso sai a daura wa almajirai a daura karatu Kur'ani amma yaran daru bukan da suka haddace Kur'ani suka yi sati suka samu sakandare suka je jami'a ne su za su zama to ma'aikatan gwamnati su ne za su zama yan siyasa saboda haka ba su taɓa yadda a kawo wani dokan da zai taɓa Kur'ani ba eh saboda haka dalilai waɗannan takardu da ake tura musu eh ba su yadda ba wannan takardu da ake tura muku na su bi su sau da kafa kuma kowanne irin masa dama a tsarin ne za mu sa shi group din mu na daru suka in muka sa shi ciki yana waso to zai dinga samun sakonni duk abubuwa sabbi yanzu wanda suke cikin group din na hatta ziyarar da muka zo nan an jima za iya bude zai ga an tura har wannan bayanin da nake din kowa zai samu kofi ɗaya a wannan group din saboda haka muku haɗa kan ku ya kasance ko muku kuna haɗa kai kuna yi saboda haka wannan shi ne babban manufa kuma shi za mu ga shi kan yi nasihohi kamar yadda a can ma ya yi muhimman nasihohi in a kula da yara da makarantar gyaran allo ne muraja ne kilawa ne da tsarin na lazimi da safe lazimi da yamma duk gaba ɗaya a kula da su wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake buɗewa yaran kwakwalwa kowanne yaro da safe inda zai istighfari ɗari salati ɗari la ilaha illallah ɗari yanzu nan ajujuwa da ake da su guda uku kowanne aji sun kai yara talatin da biyar biyar idan kowa kowa kowanne aji ana sa za a istighfari dubu dubu uku da ɗari biyar talata a nan dubu da ɗari biyar la ilaha illallah dubu uku da ɗari biyar da safe in ka haɗa ajujuwa guda uku kuna da wajen dubu goma da wani abu kowanne da yamma ma kuna da dubu goma da wani abu in ka hada duk inda ake salatin annabi dubu ashirin ashirin kullum istighfari dubu ashirin ashirin kullum hailala dubu ashirin ashirin kullum dole ne ilhama da fatahi ya zo yaron da ba ni da kwakwalwa ma dole kwakwalwarsa ta buɗe wannan yana ɗaya daga cikin muhimman lazumin da muka ce malamai suna yi da safe tare da yara da yamma kuma kafin a yi fatiya eh to za mu wata kaddamar da shi malam Muhammad Sani da Sirrika domin ya gabatar mana da nasihohi.
Alhamdulillah Allah saka muku da alheri ina godiya wannan nauyi da kuka ɗauka aiki ne ja aiki ne da babu irinsa kullum masu wannan aiki Allah yana cewa waye kowa tsoro a cikin sa yake inna ma yakhshawna min ibadi al-ulama kaga cewa malamai Allah ya dangana da tsoron sa shi kuma yana tare da masu tsoron sa shi cewa wannan sana'a ce an ce su waye Allah yake tare da su sai a duba zuwa gare ku kuma ya kamata a samu Allah a wurin kuma aka samu Allah a wajen komai an same shi saboda haka muna godiya a yi ta haƙuri da iyayen yara da ta haƙuri da ɗalibai ƴaƴan kan daga nan sai sun girma za su yi mala in an tashi za su irin tuna rukon da ka musu da irin tarbiyyar da ka musu matsalar yanzu da ake fama da ita ba ta a tura ya doye karatu ba ne matsalar da aka samu a yanzu ake fama da shi rikici a duniya ta cewa yaro a kai shi makarantar da ake so ne ko ina yasa ake faɗa cikin nizamiyyar nan ta islamiyoyi da kuke gani ana iya kai yaro makaranta malamin daban ba tarbiyya yaran daban iyayen mu na da in sun ɗauki ɗansu suna tunanin wani malami za su kai marya karatu a wajensa don yadda malamin ya zama ya zama duka ku babu wanda yake nadamar yanzu ya ce ya ɗauki yaro ya kashi darar kuka shi yasa gobe yake ta cewa abu tsari cewa a duk inda makarantar take tsari ɗaya ake bukata in an ga ɗan makarantar a ce wannan ɗan darar soka ne abin da wancan ya sani wannan ya kowa yana da tunanin amma abin bai ɗaya kuma da ubangiji yana so ya bar abu ba kara zube da sai ce a tsaye da sallah kowa sai ta yi amma ya ba ta lokaci ya ba ta sharaɗi ya ba ta farilla manzo Allah ya tsara yadda take ashe shi ma addini kayan tsari ne ba wa'azi ba cewa ake kana da dukiya budda zakka ba sai za ka ajiye mata lokaci da shara'i sai ta cika wannan kamalar za a iya fitar da ita haka aikin hajji ba ko mutum ba zan tashi ina kan jazba an tafi ziyara hajji ba an ce maka ya iyalanka suke ya hanyar ka take da komai addini ya tanada saboda haka wannan tsari babu abin da yake yiwa a duniya sai da tsari komai ka gani ya tabbata a duniya tsari ne tabbatar da shi da babu tsari da komai sai ya zama awar gaji saboda haka Allah ya saka muku da alheri Allah ya sanya albarka kuma ya yi magana a ƙarshe akan ta aƙiba ƙarshen abin da ake so a cimma shi Ibrahim yana cewa fa amma shabab bila saqafa wala akhlaqa garfin bila samarat matashi da babu ɗabi'a babu wayewa kaman bishiya ce babu ƴaƴan itaciya to sai gwani ya ga tsangayoyin mu an tafi an ba su a rashin irin wannan wayewar sai ya ɗauko wannan tsari kuma shehu yana cewa ba wai laysa ilmin nawafil wal fara'id fa ilmun farilla ko nafilul a'a ilmul asrarul kauni kaga shine ko wannan kimiyya da fasaha ilmul asrarul kauni aka same shi da shi ake yaki a duniya to ci gaban da China da Asiya suka yi da ilimin kimiyya da fasaha ne to in ana neman waye injiniya a ce ai ya gama darul furqa ya aka yi wane ya iya kwamfuta a ce ɗalibin darul furqa ne kaga abin ma shi yasa duk da za a karanta ya samu foundation din wannan wajen shine foundation in ba a samu abin da ake nema a nan ba ba za a same shi a secondary ba in ba same shi a secondary ba in ba same shi anan ba za a same shi a university ba wannan shine karatun na farko da haka Allah ya taimake ku Allah ya tsinci lamarin ku Allah ya dafa muku yanda kuka tsaya Qur'ani zai tsaya bayan ku kar ku damu da duniyar da abubuwan da ke ciki wani reno kake kamar na itace ba ma kowa in ya girma zai inuwa in ya inuwa ya fidda 'ya'ya na ganin amfanin ba naka kan yi kai ba in tsura wani ƙwaro ma da shi zai fake dinga shi saboda haka Allah ya ji wasu lamarin Allah ya saka subhana rabbika wa akil da wa ana alhamdulillah ya bukali subhana rabbika bi izzati amma yasmu salamu alaikum alhamdulillah ya rabbi ashan da kai Allah faka Allah faka Allah ne gidan lafiya Allah faka Shigo, shigo ba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله muna farin cikin haɗuwa da ku a irin wannan rana tare da babban bakon mu shehu malam sani jisirrika a wannan gari mai albarka garin fitaskun kuma a wannan makaranta mai albarka tarin albarka wanda ina ganin farko-farkon lokacin da aka buɗe wannan makaranta na ziyarci wannan makaranta yara gaba ɗaya ba ko talatin ba su kai ba ma lokacin amma ga shi alhamdulillah ga yara ko ta ina aka hanga ga yara suna nan to mun gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan ni'ima wacce babu irin ta gaba ɗaya kuma babban abin da kullum idan muka ziyarce ku muke bayani akan shi ne amana da ikhlasi kamar yadda dukkan mu alhamdulillah makaranta ne an koya mana qur'ani mun haddace ba tare da mun biya wani allowances ko mun biya school fees ba to idan muka duba wannan muka ga lalle mun zo zamanin da mu kuma za a danka mana yara mu koyar a ɗan ba mu wani abu domin duba kula da iyalanmu to bai kamata a ce mun gagara ba ko bai kamata a ce himmar mu ta kasa da himmar su waɗanda kuma suka koya mana karatun mu mu biya su komai ba idan muka duba wannan za mu ga cewa lalle babba abin da ake bukata ga malami in ya zama mai koyarwa wannan makaranta shine amana da kuma ikhlasi abu na biyunsa kuma shi ne waɗannan makarantu namu a na suke to tsangayoyi ne sannan daidai wannan lokacin kuma makarantun ilimi ne kuma sannan daidai wannan lokacin makarantu ne na boko abin da ya sa muka faɗi haka tsarinmu na tsangaya wanda muka sani shi ne muke amfani da shi muke karatu a allo sannan muke amfani da kofi na Qur'ani wanda ake amfani da shi a tsangayoyi to illa iyaka wajen koyar da baki da wasu tsare-tsare nan ne muka yi daidai da zamani kuma aka zo aka yi uniform domin a gane wannan dan makaranta kaza ne in ka cire wayannan abubuwan kawai ba abin da ya bambanta mu da tsangayoyi to saboda haka tsare-tsaren da aka ba ku shi a rubuce a waɗannan makarantu to ya kamata ku bi su sau da kafa ku bi waɗannan tsare-tsare a sau da kafa alif salam idan aka bi wayannan takardu da aka ba ku shi a rubuce a ce wannan takarda ne tsarin muraja'a ko tsarin tsari na tasmini da safe ga yadda yara za su karanta haddasu ta baya kafin su dau allansu da yamma ma ga yadda za su za su bin bayan tilawarsu haka nan karfe kaza za ta yi sallan azhar a ci abinci karfe kaza za a dawo duk wannan tsare-tsaren da suke rubuce ko tsare-tsare na gyaran allo kada yaro a bai ya dauka allansa ya karanta ba tare da an gyara ba kar a samu kurakurai wajen karatun yaro da irin waɗannan tsare-tsare ko yadda aka ce da safe a yi istighfari ɗari salati ɗari haidala ɗari kafin a fara karatu da yamma ma a yi wannan duk wayannan tsare-tsaren ya kamata ya kasance ana jin su sau da kafa da wannan ne ake samun fatahi yara suna ƙanana suke haddace Qur'ani a wayannan makarantu ba da komai bane yanzu misali idan muna da yara ɗari biyu a wannan makarantar kowa ko kowanne ɗaya daga cikin su da safe ya yi istighfari ɗari ɗari to kaga fa muna da kusan istighfari dubu ashirin ne kowannen sun yi salati ɗari ɗari muna da salati dubu ashirin kowanne ya yi haidala ɗari ɗari muna da haidala a dubu ashirin wannan da safe kenan da yamma ma haka istighfari dubu ashirin salati dubu ashirin haidala dubu ashirin in ka hada kowannen su dubu arba'in arba'in kullum to dan ne alkhairi ba zai soka wannan wajen ba yaro da za a sa shi balidi dolo ba yi fahimta yana zuwa wannan gun da ake yawaita salatai sai kokolwar su ya buɗe to domin haka ne so tare waɗannan makarantu iyayen yara suke cewa wai akwai abin da wani rubutu da muke yi muke dura wa yara saboda irin karatun da suke a label ɗin yarantansu din ya wuce tunanin hankali ko kuma babu wani rubutu da muke turawa na zahiri illa iyaka yawan salatan da ake sa yara suke da safe da yamma ma kafin a tashi su yi wannan ne Allah yake kawo wa makarantu fatari dan yanzu haka muna da yara masu shekara takwas tara takwas tara na mahaddata birjik a makarantu da wannan wanda inda kamar da ne a makarantu tsangaya wasu su ma ba a sa su ma makarantar ba har yanzu wasu su kuma an sa su ko baki ba su iya tayarwa ba kwanan na a guru bai wuce kwana uku hudu ba muka yi saukan yara ashirin da hudu mahaddatan ƙur'ani wayannan yara ashirin da hudun nan da yawa mutane da suka zo suna mamaki ta yaya za ce wannan yaron karamin a nuna wani yaro a ce ya ta yaya za ce wannan yaro karamin ya haddace suna mamaki inda a da ne bai wuce wannan yaron a ce yanzu ne za a kama hannunsa a kai shi makaranta ba to saboda haka duk wannan fatahin da aka samu sirrinsa shine yin waɗannan makarantu don Allah sannan kuma sirrinsa shine yawaita salati da ake da haidala da istighfari a waɗannan makarantu to saboda haka babban sharadi na koyarwa ka koya wa yaro karatu mai inganci inda ko ina ya karanta ba lahani a ciki baya bata wasa nake baya bata ko da wakafi ne duk kuma abin da ka sani ana yin a tsangayan nan yaro ya ci gaba a karatunsa ka koya mishi harji ka koya mishi kanne da canne wajen darasin ka komai da komai complete ya kasance ana koyarwa a wannan makaranta din sannan kuma tsare-tsaren mu na ranar alhamis din nan yana ɗaukan fiqhu da hadisi da tauhidi da asira da tasawuf da luka arabiya wannan subject guda shidan nan muna koyarwa ranar alhamis abin da yasa ba zai yiwu a koya wa yara karatun ƙurani ba su san addini ba zai yiwu ba yadda da za a tara yara yaro gaddi ya zauna shekara goma sha biyar yana karatun ƙurani tsantsa ko ƙawa'idi bai sani ba wannan shi ya haifar da samun tunani yan tatsini da kuma ƙala ƙato saboda duk abin da mutum a yarintarsa yana karantawa ba haɗa mishi da komai ba in can ƙarshe zai ce in ba wannan abin ba shi bai yarda da komai ba to wannan ne yasa lalle ne ranar alhamis wayannan subject din nan guda fannonin ilimi guda shidan nan ya kasance an raba wa malamai kowanne malami akwai abin da zai koyar musamman ma da kowanne littafi da za koyar cikin sauki gara basa ku duk littattafan ma an fassara su duk wani littafin da muke koyar da shi a garu kan sai da muka zauna muka fassara muka yi rekodin nashi muka yi rekodin nashi maka baka shi kuma baka karanta askari ba ga fassara askari filla filla daga farko har ƙarshe za ka bibiya ka fahimta ka zo ka koya wa yara in tauhidi aka baka baka karanta ba ga fassararsa ta saboda haka muna so ka gabanin yaran nan su haddace qur'ani ya kasance littattafan da ake koyarwa a zauren nan duk sun karanta su gaba daya kaga sun fita a kangin jahilci ga qur'ani ga karatun littafi a yara kuma wanda suke ba a ba su allo ba wanda muke kiran su yara rauda su kuma akwai takardar da muka tsara za koya musu ibada a aikace yaro za koya musu alwala a aikace ga yadda ake niyya ga yadda ake wanke fuska ga yadda ake kurkuren baki ga yadda ake shakan ruwa ake fashewa ga farallai komai a aikace za a koya mishi kowanne yaro kuma idan ya gama ya gama alwala sai a ce dai yayi an gari daidai tukunan za a shi haka a zo sallah koya musu sallan azhar ga yadda ake a koya musu sallan la'asar ga yadda ake ga lokutan waɗannan sallar hatta kiran sallah za a tsaya a koya musu yadda ake yin kiran sallah yadda ake ikama su haddace tahiyya su haddace kunuti komai a aikace lokacin da aka ba su allo suka koyi baki to a nan ne za a zo sai a fara koya musu kawa'idi da sauran littattafai kaga yaro zai san addini kenan yayin da yake haddace qur'ani ba a ce wai yau yaro ma da san qur'ani amma harkar addini da san qur'ani alawa bai san sallah ba bai iya larabci ba su kaga abun abun ne wannan ne dalilin da yasa muka sako da wayannan littattafan da ke ranar alhamis babu karatu a tsari to tunda ba karatu mu mu amfani da wannan ranar mu koyar da wannan littattafai na addini mu koya wa yara addini da tarbiyya a wannan rana ta sannan dalilin da yasa muka sa boko a nan shine kowa ya riga ya sani matsalolin da makarantun Qur'ani suke fuskanta shine a cikin gwamnati ba mu da wakilai yanzu misali ka je ministry of works to da wahala ka samu wani a ce wannan ma'aikaci ne ga ofis ɗinsa director ne ma'aikacin wani so ka samu ko ka je ministry of education ko ministry na law na shari'a duk ba mu da wakilai saboda haka gwamnati in suka taru suka taru za su yi wani mitin a irin wannan zamani da ake harkar izalan nan kuma yan izala ba sa son karatun allo wani ma'aikacin gwamnati yan izala kawai sai ya ce a ɗauki matakai akan almajirai hatta wannan rikice-rikicen boko haram da duk ɗan yode ya san da cewa yan izada suka haifar da wannan rikici din amma so ake saboda ba mu da wakilai a gwamnati a yafa mana a ce almajirai ne a gani almajirin da yake bara a ina zai samu kudin da zai fi bindiga da bindiga kwaya da dubu ɗari bakwai dubu ɗari takwas kuma a sashi a munafurci ake siyansa almajirin da yake ji da yunwan cikinsa ta yaya zai je samu bindiga ya zai kashe ta ka gani to wannan ya sa muka ga lalle wannan ranar alhamis sun yi amfani da shi mu koya wa yaranmu english da mathematics da hausa da science level na primary kafin su haddace qur'ani duk abin da ya shafi bangaren primary nan na boko sun karance shi ba komai ba ne ga ba blackboard ba nan in aka tente shi da shi za a koyar ko kowanne aji a dinga yi blackboard haka wanda za a ɗauki malamai na english mathematics hausa ranar alhamis da safe zuwa azhar idan malaman Qur'ani suka koyar da littattafan da muka yi magana a kai bayan azhar sai a barwa malaman boko makarantar har zuwa magruba ita koyar da ku to da wannan tsari in takaita muku yaran darussukan na farko na gurin nan yanzu duk suna university suna university eh wani fa ya yanka takardunsa a university ne zanzare ya je ya yi lacca ya dawo a university bayan zai rinda rubutun Qur'ani har malaman lecturorin suna mamaki kuma yawancin su wani yana karanta chemistry wani yana karanta laboratory wani yana karanta computer wani yana karanta law da fannoni irin daban-daban to yanzu tsakanin ku da Allah wayannan yara suka gama university suka zama to ma'aikata a cikin gwamnati za a yi meeting da su a haɗa baki a cuci almajirai za a yi mitin da su a haɗa baki a yi wa almajirai sharri a ce duk abubuwan nan almajirai ne suke yi saboda su ma almajirai ne bokon nasu da kominsu da suke ji a makarantar qur'ani aka koya su saboda haka wannan raya muhimmi ne matsalolin da muke fuskanta da yawa daga cikin makarantun zaru su kan shi ne idan yara suka haddace qur'ani dama a tsari inda ba sakandare za a ɗauki yaran a kai mana su godin na maturiki sakandare to in aka kai za mu ga yayi qur'anin gashi an haddace amma bangaren littattafan nan da muke magana na fiqhu na tauhidi da larabci da background din da muke magana na boko sai mu tarar babu sai na an daura mana wani aiki sabo sai mun ware yaran wata tara wata tara mun dauki malamai mun yi ko bare din abin da ba koya musu ba na waɗannan littattafai ta hanyar daura da wahalwalu da yawa tukunan yaran su samu daman shiga wannan sakandare. A to da haka dai a rage mana aikin mana tun a nan. Ya kasance duk yaron da aka tura masa sai na bisu na littattafan da yaron ya karanta. Larabci ya iya. Wannan Ingilishi da ya iya. Kaga mu kawai an sauƙaƙa mana yaro sai su yi ɗinka yi musamman shi na sakandare kawai ya shiga aji to saboda haka wannan shi muhimman abin da ya ya kamata duk lokacin da muka ziyarci malaman darussalam da headmaster da shugabannin su mu wannan bayani su san manufofin makarantar sannan kuma makarantar yadda kuka ɗauka ɗin ta wuce diyar da kuke tsammani ta wuce diyar da kuke tsammani abin da yake faruwa a yau da kaɗai misali muna da waɗannan makarantu sama da talatin misali a cikin guru akwai makarantun nan guda biyar a gashuwa akwai guda hudu kaga nan ma tara ne a nan cikin garin fotokun ma akwai wajen kusan biyar a wannan cikin garin fotokun ma a damaturu ma akwai wajen goma cikin garin damaturu kawai ban da sauran lokal gaman da suke da ɗaya misali irin su yi misali da makamantan su su yi misali a ga a karasa lokal gaman ma guda uku ne adadin su a yau da kawai sun kai guda talatin da wani abu wanda a sauran jihohi kuma adadin sun kai kusan hamsin da wani a cikin Nigeria. A jamhuriya ta Nijar kuma akwai a jihar Dufa akwai jihar Maradi a cikin babban birnin Sinyane nan ma akwai daru Kano. Duk kuma tsare-tsare takardun da aka kawo mu ko kuke gani a wasu ko ina shi ake. To saboda haka ya kamata bayan wata ɗaya wata biyu kuya kuya kuma da mun daru Kano na fatasku shirya wani taro da kuma ƙara wa juna sani ku ƙara fahimtar da kanku akan tsare-tsaren wannan koyarwar inda kurakuranku yake kuma ku dinga gyarawa a haka makarantar abin zai ba ku mamaki fiye da yadda kowa yake tsammani wanda fatahi ne wanda ya zo daga Allah subhanahu ta'ala wannan abu ba da alaka da mu illa iyaka Allah ne kawai ya so ya sabanta salon haddace Qur'ani a irin wannan zamani daidai da wannan zamanin kawai idan muka duba ci gaban makarantun Darul Qur'an tun daga 2007 zuwa yanzu mu kanmu muna mamaki cewa wannan lamarin lamari ne na Allah kadai kawai dan adam da tunanin kwakwalwarsa da himmarsa bai isa ya kawo wa abu ci gaba cikin shekarun da ta wuce goma sha ɗaya bai isa ba kawai lamari ne na Allah Maulana Shehu Ibrahim ya tana cewa wa marratan ukra tarawna ajaba bi sayyidi bil hukm imam mujaba dinnan bai wuce irin wannan abin da yake ishara kai ba to ba zan tsawaita ba zan yi ka bayani hannun shi malam sheka sani a cikin wanda kamar da na faɗa tun daga nasarawa suka tafi kuma can nasarawa suna da makarantun a cikin jihar nasarawa har guda biyu ɗaya a kirsi ɗaya a marmara tare da shi malam ibrahim wanda shi ne gina mana makarantar darussukan ta kirsi wanda yanzu yara da suke yawa ma yana da tunanin gina bene ofsiya to duk suna tare kuma duk komai tare suke gudanarwa domin ta so tare da su a guru kuma muka ziyarce su za mu wuce tare da jama'atin insha Allah subhanahu ta'ala babban addu'an da muke muku shine Allah subhanahu ta'ala ya saka muku da alkhairi sannan kuma a samu ikhlasi cikakke kar ana tunanin abin da ake bayarwa wannan kaɗan a gane wannan abin da ake bayarwa din nan kaɗan mu mun riga ya mun sani la yusmin wa la yurmin ba abin da zai maka amma idan kana koyar da yaran daru sukan tsakaninka da Allah muna da yakinin Allah zai maka fatake ta wani hanya wanda ya wuce irin bukatan ta makaranta duk yanzu duk makarantun nan da muke magana nan makarantu kusan ɗarin nan Allah ne shi da kowa ya sani ba mu da ko kwandala a cikin waɗannan makarantu da za a ba mu ko a wata ko a shekara amma hakan bai hana mu yi da gobe ba abin da ya hana kaga Allah da muke abin da shi zai mana komai shi ma ba zai kulle samu ba to saboda haka kowanne malami ma a harkar makarantun da su ya jarraba wannan din ne zai gan shi practically a kasa kare yi tunanin wannan kai kana tunanin a baka dubu tara ko dubu goma sha ɗaya misali karshen wata sai ka ka samu dubu ɗari dubu ɗari da shi har ma ka fara tunanin ma ko kawai za ka dinga zuwa makarantar ne ka koyar kawai kyauta ka ce kaya su yi wannan abin da haɗa kuma a haka yanzu sakandare mu na sakandare section mu na daru suka in ka je yaran malaman jami'a da college college ne suke zuwa suke koyarwa malaman jami'a da college za su su nemi aiki me yasa saboda muna inganta abin da muke bayarwa duk makarantun sakandare private na cikin da mata ba makarantar da za su yi makudan kuɗi su ba wa malami ya ce na daruka abin da ya kawo haka mu kuma ba kudin ba tara shi za mu ba kudin da aka tara kawai dama kudin dama na malamai ne ba a kowa ba ne babu wani sai da zaka zama lattara na jami'a ya zo yana neman part ko malami lattara na college yana neman part a secondary section na darul bukan kaga dole ne a samu karatu zaka ji turanci a bakin zaka ji larabci a bakin Sheikh Abdul Jani babban almajiri shi Sharif Saleh ya ziyarci sakandare ta su kan daga masu da ya har kasa magana ya yi abin ya ba su aji ya shiga aji yara hamsin da wani abu aka ce masa duk yaron da ka gani da uniform din sakandare ma hamsin guda shi kan shi bayanin da ya musu da larabci ya musu bayani tare har yake cewa in har dukkan mutanen mu yan ɗari kana jami'a za su ji wannan kalo cikin shekaru dalilin Nigeria gaba ɗayanta za ta zama tafin hannun yan tijani. Eh, saboda wannan tsari. Amma barin abin kara zubi su ne za ka ga, a yanzu ba ana magana yin jalab su ne mu shirfe ne mu yin bidiya ne ba. Wurin da suke cewa mu yin mu shirfe ne yin bidiya ne, ga shi suna jin mu gida gida saboda kafa cewa su a ba su admission da za Kaga alhamdulillah wanda ya kai mushi biyu sai don bidiya ne ga shi yana jin bayan ka yana so ya amfana da wani abu da kada sana'ar kai ya san ba zai samu a kunsa ba yanzu kwamitin da muka kafa na saukan yara saba'in da zamu yi karshen januwari nan a cikin kwamitin akwai yan izala kai akwai shugaban yan izala saboda ta akwai dansa ɗaya da ya ce shi kurani shi ma kaga dole ya shigo a yi saukan tare da shi to saboda haka lalle harkan yana bukatun ikhlasi da juriya da kuma bin tsari sau da kafa da kar ku yadda a aika musu wata takarda tsarin da su kani ku raina wannan ko mun karanci takarda ku tabbatar kun tsabbaka shi to da wannan za ku so abin zai ba da mamaki to malam sani to yanzu za ku mana shi ba ta yasa
alhamdulillah assalamu alaikum a godiya muna farin ciki da kasancewa mu a cikin wannan gari na Fataskun cikin Reshen Darul Furqan a ita kokari babban abin da gwani ya faɗa magana ta riga da ta ƙara biya magana ikhlas yin aiki dan Allah ba zai yi kai wa Allah ta aiki dan shi makoma mutum ta muni ba wani ya hidimta wa ahalin duniya duniya ta kyau ina ga Allah tabaraka wa ta'ala wani ya bi sarkin duniya tashi tashi ina ga sarkin sarakuna wanda mulkin ƙasa da sama ke hannunsa saboda haka a yi haƙuri a yi juri ya faɗi kalmar cewa an koyar da karatu a baya kyauta ne yanzu kuma tsari ne janyo dacewa ke ɗauki dacewa ke yi dogari ga saƙon mai gari kar ta kwana da kafa zai tafi shi yanzu sarkin ma ba shi da tunanin ya ce masa kar ta kwana sai dai ya ɗauko wayarsa kawai ta zana mesej ya tafi kaga zamani ne ya canza zaka yanzu an ce an buɗe makaranta a dinga biyan su kulfi zamani ne ya canza da zama ake malami daga gidansa sai gona a noma ci a sha yanzu rayuwar ta wuce haka saboda haka a yi kokari a tsaya a yi haƙuri da abin da ake karɓa ba wanda ya ce ya biya malami kuɗin makaranta a'a wani abu ne wanda baƙin cikin da ke damun gwani na zulatantar da tsangaya in mutum ya yi abu mummuna a ce almajiri da a gari idan mutum ya da daga gabas ya karatu sai ake a ai gaddi ne ya karatu kokari ake kowa ya bashi da to amma ka samu mutane suka shiga cikin layin su dinga wulakanta layin ya ka cewa kai wa zai baka kana gaddi to yanzu wannan ya damu wayannan ɗabi'o'i da ake ce mutum gaddi ko a ce a ranmu ana nema a wulakanta abu ba saboda komai ake so a wulakanta abu ba saboda duniya sai gwani shawarar a ƙarshen ransa Allah ya masa ilhama ya masa fatahin da yake so ya aiki da shi cewa a tashi a canza tsari me yasa ake wulakantawa wai baka da yaran mutanen duniya to mu ware ranar alhamis kamar yadda ma'aiki yake cewa wanda ya san yaran mutane zai aminta daga sharrin mutane shi yasa ya dauko a koyar da harkar turanci a ciki domin a san yadda za a samu zamanin sannan kuma a fahimci arabiya domin shine yaren alkur'ani qur'ani balarabe ne to ya kamata ko mutumin da yake karanta shi fahimci yara sannan zai iya samun wannan ne daga farkon bandishin ɗinsa in ya girma ba za a iya juya shi ba haushi ya ce kai a itace tun yana ɗanye ake lankwasa shi yaran nan da aka ɗanɗana musu subject a baki suka san wani abu masu ingilishi a arabiya kullum suna burin ya za su zama gwanaye a wannan harka saboda haka kamar yadda ya faɗa duk inda aka ce ɗan darar furkan a din shehunan mu na ɗaukar ayyukan ce na kan ce da babban riga ta an ce mutum ke karɓi sun zauna cikin talauci babu shi a wuta ko a baya cikin talauci babu yau ɗin su muka sani da mun ga jiyarsu wallahi za a yi kuka shehunan na duk wanda ya san jiyarsu zai kuka da hawaye yau ɗin su muke ganin su gidaje da motoci masu duniya suna zuwa suna musu duniya ta yi ta durƙusa a ƙofar ɗakin su amma ba a sanya aka yi suka zama haka ba to wahala suka sha suka bi Allah yayin da mutane suke jin daɗi a lokacin sun hana kansu jin daɗi don su bi Allah shi ko da suka bi shi sai ya ɗauko duniya ya kawo ƙofar gidansu saboda haka a yi haƙuri duk abin da za a bayar mutum a makarantar nan ya yi haƙuri rarrashin su ake saboda ya samu alherin duniya da layar ya ishe ka yanzu a makarantar nan a ce duk ɗaliban makarantar nan sun gama yanda fa suke burin su hidimta mahaifinsu haka suke yi burin su hidimta malaminsu kullum na ƙarin anatawa baban farfesu bukarin na limam abuja an kaga wahalar da ya sha game da kafa islamiyya a garin zaria a cewa yaro ba zai karatun zaure ana kiran shi islamiyya ana kallon cewa yahudawa ne suka zo makaranta amma haka ya jure yana ta yi yana ta yi har aka waye gari duk inda yana kwanta a gida ɗalibi zai dinga zuwa yana gaishe shi a mun gode aka maka Allah wata hidimar za a yi saboda ya hidimta za a wayi gari a ce wani ɗan kasuwa ne a ce yanzu babu kaskanci ne amma ba ta cewa wani malam ne yau babu ba kullum yana girma ne karatun yana kyau albarkar abin tana ƙara yawa saboda ka Allah sanya muku albarka Allah ya kauda hau Allah ya kauda abin ki ai ta hakuri da iyayen yara ai hakuri da ɗalibai wannan mun san sana'ar karantarwa iyayen yara za su yi mutum wauta amma kar ka ɗauki a ɗan mutumin ne ka ɗauka kawai wani mutum ne na manzo Allah ka zo yi wa ma'aiki aiki ne ko kuma kayan manzo Allah ne in za a waiga a kalli iyayen wani ba za a karantar da yaron ba wani kana kokarin dan sai zama wani abu yana wulakanta abin da kake ko ce kira dana ko ce makarantar ne to in aka kalle shi sai a shuki amma a kalli ne al'ummar manzo Allah burin manzo Allah shine amfanar da halittarsa babu abin da manzo Allah yake so irin wanda zai amfanar da al'ummarsa in aka samu wannan za a cimma buri Allah ya jibanci lamarin Allah ja kwanan gwani Allah ya kara masa lafiya makaranta Allah ya sanya masa albarka dukkan abinci Allah ya dauke alfamma annabi sallallahu alaihi wasallam na to ikar kala mana addu'a daga ce gani ne Allah ku ta'ala na karama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد فاتح الكرسي وانا مكرن الله شي قال من الله قال من جوجا المكرم الله قال من بصيره نعم هما نبدا القران الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه على ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يملكون شيئا إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا وجه السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وقيل لا تدركه الله الشر وهو يريد كل الخير والخير الكبير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا في الجنة مع العزيز يا غفار يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم
shi ne ba da fili nan wajen nan ba da nan shi ne ba da wuri